أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قول الله تبارك وتعالى da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna ashirin da shida ga watan zulkada hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan jun na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatun mu na riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin za mu tashi babun fi ta'awuni al birri wat taqwa babin da zai magana akan taimako akan biyayya wa Allah tabaraka ta'ala da kuma tsoron Allah qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wannan babi zai yi magana ne akan taimako akan biyayya wa Allah tabaraka ta'ala da kuma tsoron Allah to kamar yadda imamu nawawi ya saba in zai bude babinsa yana bude shi ne da ayoyin alkur'ani mai girma yace Allah tabaraka ta'ala ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku taimaki junanku akan biyayya wa Allah tabaraka ta'ala da kuma tsoron Allah fakala ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya ce wal 'asr Allah na rantsuwa da lokacin la'asar innal insana lafi kusur lalle dan adam yana cikin asara illal ladina amanu wa amilus salihati sai dai wanda suka yi imani suka aikata aiki na gari wa tawasaw bil haqq suka yi wasiya da gaskiya wa tawasaw bis sabr sannan suka yi wasiya da hakuri to wannan babin ya kunshi magana akan wato taimako mutum ya taimaki dan uwansa wajen yin biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa fara da cewa at-ta'awun 'alal birr ka taimaki mutum wajen yabauta wa Allah tabaraka wa ta'ala da biyayya wa Allah za ka taimake shi irin ayyukan da zai aikata waɗannan ayyukan su ne za su tsaninsa ya isa zuwa ga inda ake nemansa ya samu biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana menene albirru menene biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala me birru din alqur'ani ya ce mana ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله يرجع أبوه يشي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله albirru shine yin imani da Allah da ranar tashin alkiyama da mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala da littattafan da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da annabawan da Allah ya aiko sannan da bada dukiya ko abun da ka mallaka akan kana son abu wa hada mal ala hubbi zawul qurba ka ba mutum sanka wal yatawa wal masakin wal sabil wal sa'ilin wa fil riqab duk zaka ba waɗannan mabukata masu tambaya wanda ke cikin tafiya a miskini ne a amaraya ne duk za ka taimake su sannan kuma wa kama salatu ta zakka ka zai da sallah ka ba da zakka wal mufuni bi adimu idza ahadu sannan ka cika alƙawari idan ka dauki alƙawari din sai Allah ya ce ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun waɗannan su ne waɗanda suka gaskata suka yarda da abin da Allah ya aiko sannan kuma su ne masu tsoron Allah to kaga a wannan wajen sai aka ce wannan shine albirru shine biyayya wa Allah tabaraka wataala a wani wajen kuma ya gaya mana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu biyayya ba ba za ku samu yadda Allah yake so ku zama ba har sai kun bayar da abin da kuke da shi sannan sai aka ce inna labrara lafi na'im su abraru wanda suka biyayya wa suka bi Allah tabaraka wa ta'ala suna cikin ni'ima za a sa cikin jannatin ni'ima su ba sa cikin wata matsala kenan a wani wajen yace inna labrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura أين يشرب ذا عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويديمون الطعام على هبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا kaga a wannan wajen da aka faɗi irin abin da za a ba su na shayarwa in sun shiga gidan aljanna su masu biyayyen nan sai aka ce bayan nan yufuna bin nadri aka ana faɗa irin halayen su suna cika nuzuri in suka yi su masu bin Allah kenan wanda ya samu biru shine zai na cika alƙawarin sa wa yakafu ne man kana sharruhu mutafira suna tsoron ran tashar kiyama sannan wai tsuna tsama ala hubbi suna ciyar da abinci suna son abinci amma za su na ciyarwa miskinan wa yatiman wa asiran za su ba miskini za su ba maraya za su ba wato kamime duk za su ba su sannan inna ma nuku li wajhi llahi suna ciyar wannan ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala ba dan komi ba dan zatin Allah suke yi la nuridu minkum jazaan wala shura ba ka neman sakamako kuma ba sa neman godiya to wanda ya samu bir shi ne zai aikata aiki dan Allah ba dan a biya shi da wani sakamako ba to wannan babin yana mana bagana akan irin wannan abubuwa sannan kuma na tsoron Allah shi tsoron Allah shi yake ba da komai in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan Allah yace idan ka ji tsoron sa to zai bude maka hanyar da zaka gane gaskiya ka bi ta jin tsoron Allah shi yake ba da komai asali at-taqwa in mutum ya tsoron Allah cikin komai sai shi alqur'ani yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya kun duka imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah kar ku mutu sai kuna musulmai to saboda haka duk abin da kake nema in ka ji tsoron Allah Allah zai baka ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب wannan yazo ran Allah Allah zai bashi mafita zai azurta shi sai inda ba zai sani ba wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra wannan yazo ran Allah Allah zai mai da lamarin sai don mai sauki ko ma menene dai wattaqullahu ya'lamukumullah yazo tsoron Allah sai Allah ba ku ilimi daga gare shi saboda ka jin tsoron Allah nan zai jawo duk abin da kake nema ka samu to wannan shi ne ake mana magana a kansa zai ce Allah da baraka ta'ala ya ce wa ta'awun Allah birri wa taqwa ku taimaki junanku wajen yin biyayya wa Allah ta baraka ta'ala da tsoron Allah in za ka yi wani abu ka taimaki wani ya samu ya kai matsayin da zai bi Allah ta baraka ta'ala ya je inda zai ƙara jin tsoron Allah to ka yi ƙoƙari cikin wannan abu ka masa ƙoƙari ya zama ya shiga cikin al'abrar ɗin da aka faɗa nan masu biyayya wa Allah tabaraka wataala ya shiga cikin almuttaquna da aka faɗa nan bayan an lissafa gaba da aka ce ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaquna din nan to ka taimake shi ya kai wannan matakin shi yasa zaka ga ana gaya maka cewa dama wasu ne zaka kama bayan Allah na gari sai ka zauna tare da su sai ka kai wajen da ake nema ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka gani ya rasulullah kai hakurin zama da wanda suke zikirin Allah din nan tafi da yamma kaga zama tare da su ake magana a wani waje aka ce mun yi Allah wa rasuluhu ulaika ma alladhina anama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa in ka bi Allah da manzon zai hada ka da waɗannan mutanen sai ku tafi tare bayan Allah nan da gari to kai ma ana so ka taimaki wani mutum ya shiga cikin abararun nan ya shiga cikin mutaqunan nan ka taimake shi ka gwada masa hanyar har yi bi har ya haukai sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa bisalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr malamai suka ce wal asr an fassara shi cewa Allah na rantsuwa da lokaci wasu suka ce lokacin sallan la'asar din wasu kuma suka ce a lokacin da rana ta yi zawali wasu suka ce zamanin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama Allah yake rantsuwa da shi wasu malaman suka ce ana nufin kowane irin lokaci kawai in dai sunansa lokaci to Allah yana rantsuwa da wannan lokaci din saboda shi lokaci da kake kallon sa wani abu ne mai tsada a cikin rayuwar mutum wani abu ne mai tsada a cikin rayuwarka an ɗiba maka lokacin da za ka rayu ta zo ka wannan lokacin shi ne ake so ka kiyaye shi ka zo da shi yadda ake nemansa shi ne jawabin rantsuwa inna linsana lafi kusur lalle dan adam yana cikin hasara wannan shine jawabin rantsuwan da aka yi na wal asr malamai suka ce me yasa aka kawo kalmar asara a cikin magana an ce dan adam yana cikin asara dalili shine an bashi lokaci ne ya je yayi kasuwa ya ciyo riba a kasuwar da zai yi kafin wannan lokacin ya kare shi yasa alqur'ani yace inna allaha shara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وارن عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن الله يرجع يا سيد أيوك المؤمنين دنوك يسو me za a musu za a ba su aljanna da rayukansu da dukiyarsu riga sun sayar sun miƙa wa Allah tabaraka wa ta'ala amma me sakamakon wannan kasuwar da suka yi shine za a ba su aljanna to wannan shine ake ga maka cewa kai ma wannan rayuwar da kake yin ana so ka miƙa ta ka sai da ita wa minan nazi man yashir nafsahu tigaa marzatillah wallahu ra'uhu bil ibad a cikin bayan Allah ko inda ya sayar da kansa ya miƙa kansa wa Allah tabaraka wa ta'ala ya miƙa gaba ɗaya to wannan shine wanda zai iya cin riba a kasuwarsa kasuwancin nan da yake yi ba zai samu faɗuwa ba kenan to a nan wajen shi yasa alqur'ani yace mana ulaika allazina sharaw dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu mutadina su waɗanda suka canja suka sayi sun sayi bata ne suka bar shirya saboda haka wannan kasuwancin su bai yi riba ba fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu mutadina kasuwancin su bai yi riba ba sannan ba su kasance shiryayyu ba to magana da ake yi shine kai dan adam da ka zo an baka wannan lokacin ne kai kasuwa da shi an zo ana sayar da abu lokacin da ake sayarwa aka ce ka sayar da naka zaka ce kai ba za ka sayar ba ka sayar yanzu ne ba yake daraja yanzu ne yake kima yanzu ne zali a zamanin da muke ciki irin yanzu sai ka ce a kai kan ba yanzu ba za ka sayar ba sai damana ta dawo sai kaka ta zo kuma ka saya tun ba da kana ajiye da shi za ka ci riba ba za ka ci ba to lokacin da ake sayarwa nan ne ake so ka sayar da naka in ba haka ba sai kai asara to alqur'ani yace innal insana lafi kusur shi dan adam yana cikin asara ne duk lokutan sa ya riga ya basu sun tafi a banza a shirme bai komai ba sai mi illal ladzina amanu wa amilus salihat sai dai waɗanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau kaga waɗannan mutanen su ne a cikin lokutan su suka fidda wani lokaci yayi amfani kenan ba su wani lokacin ya a banza ba su ne ba su yi asarar lokacin ba me suka yi wa lokacin shine imanin da aka samu a wajensu sannan da aikin da suka yi mai kyau sannan wata wasau bil haq suna wasiya wa junansu da jin tsoron Allah da yin imani da Allah tabaraka ta'ala gaskiya kenan huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq to al haqq nan ana ga maka addinin musulunci saboda haka suka yi wasiya wa junansu da bin wannan gaskiya suka zauna a kanta sannan wata wasau bis sabr suka yi wasiya da hakuri kuma suka yi haƙuri cikin bautar Allah ɗin suka yi haƙuri cikin jarraba da Allah zai musu suka yarda suka ba da kansu suka ci gaba suna bautan Allah nan basu fasa yi ba suna aikata ayyukan alheri nan basu fasa ba malamai suka ce har sun fata zo ta same su lokacin da kake aikin ibada idan ka gaji tsufa ya zo maka rashin lafiya ya zo maka sai a baka sai ana biyan ka kamar kana lafiye ko gwamnati ma tana kwatantawa ai in ka mata aiki kai shekarun aikin ka shekara talatin ko talatin da biyar sai da ce ta maka rita a aikin yanzu ka je ka huta a gida amma za ta na baka wani abu sunan su fensho wai ka rage zafi bata barka haka ba to gwamnatin Allah ma ta bi kowace gwamnati in ka yi aiki ka yi aiki ka yi aiki lokacin da tsufa ya zo ba za ka yi aikin ba yanzu gajiya ya same ka rashin lafiya ya same ka sai ana biyan ka kamar kana nan lokacin da kake lafiyayye amma idan baka yi aiki ba lokacin da kake da lafiyan kannan ko gwamnati ne baka mata aiki ba a gashi za ta biya ka ba za ta biya ba to saboda ka shine ake faɗa ka tsaya ka bauta kai bautar Allah lokacin da kake lafiyayye lokacin da kake da karfin ka lokacin da tsufa ya zo maka a wannan lokacin ko kuma rashin lafiya ya zo maka ba za ka yi ba to sai a biya ka kawai sai a ta biyan ka kaman ma kana nan kana yi to kaga baka bar lokacin ya tafi a banza ba waɗannan mutane su ne kawai wanda suka mori lokacinsu wanda suka yi imani da Allah sannan suka aikata aiki nagari suka yi wasiya da abi Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma suka yi wasiya da haƙuri sun yi haƙuri cikin bautar Allah ga ta yan uwanka samari irinka kowa ya je yana sharholiyarsa kai kuma ka kika yi sharholiya kowa ya je yana abin da ya ga dama kai kuma ka kika je ka yi ka zama bawan Allah a lokacin lokacin da ake jinka akwai shekarun da lokacin ne ake ganin ka yi kana da abokanai kana da wurin da zaka je an damu da kai to kai a wannan lokacin ne ka dage ka zama na Allah kaga sai kaya guri a ciki saboda zaka rasa abokanai zaka rasa wanda zai kula ka zaka rasa abu da yawa saboda kai na Allah ne to in kai hakurin wannan abu to Allah zai biya ka in kai hakuri akan wannan abu to shine ake fara a kale imamu shafi'i kalaman ma'anahu inna an-nasa wa aktharuhum fi ghaflatin an tadabburi هذه السورة إمام الشافعي رضي الله عنه يجي wannan magana da ake yi ma'anarta shine mutane mutane ko yawancin mutane suna cikin gafala cikin tadabburin menene ma'anan wannan sura take nufi mutane da yawa ba sa gane meye ma ma'anan wannan surar ne gaba meye sura take nufi ba sa gane ba yawanci yace saboda surar ta ta hada komai ta hada komai a cikin ta shi kuma Imam Shafi'i radiyallahu anhu mun sani ah bawan Allah ne da aka yi shi a garin Makka wanda yana da shekara bakwai ya haddace Al-Qur'ani mai girma yana da shekara goma ya haddace motsa Imam Malik motsa Imam Malik ne shekara goma ya haddace yana da shekara goma sha biyar ya zauna ya bada karatu shine malamin da ya je kasuwa ya dauki littafi ya duba sai dai baka kayan kashi kenan ya gama kawai in ya duba to ya kiyaye duka abin da yake ci ya rike shi to haka ya zo ya yi zamanin sa ya tafi a cikin wasu maganganun da yake yi ya ba da wani darasi yake cewa amattu matsami'i fa rahatu nafsi fa inna an-nafsa ma tsami'at tahudu wa ayatul qanu'a wa kana maitan fa fi ihya'ihi irdi masunu إذا طمع يهل بقلب عبد علته مهانة وعلى هون yana fadan waɗannan baitukan yake cewa shi da ya tashi abin da ya shi ne a matu matsami ya ce sai na kashe kwaɗayi na kwaɗayi ne sai na kashe shi fa'arahatu nafsi sai zuciya na ta zauna lafiya saboda ba na kwaɗayi komai ya ce fa'in nan nafsa ma sami attahunu lalle ita fa zuciya dukkan abin da take kwadayin sa to zai ja maka walakanci da in ka bi in ka bi abin da zuciya take kwadayin sa nan to walakanci zai ja maka sai yace wa ayatul qanu aw kana maitan sai na raya wadatuwa da kaina kuma na san hakan mutuwa ne sai yace amma fa fi ihya'ihi irbi masunu a cikin kiyaye wannan raya wannan da ne da na raya kaina din na iya kame kaina ba zan tambayi kowa ba zan roki kowa ba a cikin wannan to na kiyaye mutunci na kuma yace idza zama wani hillu bi qalbi abdin idan kwadayi ya fada zuciyar bawa aladu mahanatun abun da zai zo ya rufe zuciyar shine tozarta wa alahu hunu abun da zai haukan tozarta kuma shine walakanci to a wannan wajen yana gaya maka kai da Allah ya ara maka lokacin nan to ka kashe zuciyanka daga wani kwaɗayin komai kwaɗayin wani abu a wajen wani ko kwaɗayin wani mukami ko kwaɗayin wani girma ka kashe wannan kawai ka cire shi a cikin ranka sai ka huta yace a mutu matsami farahatu nafsi da na kashe kwaɗayin zuciya na sai na huta ka gane an gane ko ya riga ya huta kawai yanzu ba za ka fito ka ce da ga can wani yana cin nama ni ban ci ba ya za a yi na ci kai ba ruwanka da wannan ko kuma ya za a yi wani a bashi abu kaza ni ba wani ba hankalinka ya tashi ba ruwansa shi ya riga ya cire wannan bashi da kwaɗayin kayan komai ya wankar da zuciyarsa ya ce duk abin da zuciya ta kwaɗaita maka ka so shi in ka so shi ma daga ƙarshe walakanta za ka yi daga ƙarshe tozarta za ka yi in ka biya son zuciyar ya ce sai na raya wadatuwa da kaina kamewa da kaina sai na raya wannan yace a cikin wannan raya wanda ne kuma sai na kiyaye mutunci na in ka wadatu da kanka to ka kiyaye mutuncin kai amma ka je ka roki wannan ka je kofar gidan wancan ka sa damuwar cewar wane an masa kai ba ma ba to Allah ya rinka mai da kai baya kenan sai Allah ya so da ka saboda wannan ka ga ba za ka roki wani ba kai ne zaka sa a ranka kana ta damuwa kana ta damuwa kana kwadayin kayan wannan nan a kwato shi a baka to ba za ka kwato a baka ba kuma sannan zaka walakanta amma in ka samu wadatar zuciya to shikenan kafira yace saboda shi dan adam abin da yake cikin zuciyarsa in dai kwadayi ya shiga cikin zuciyar dan adam to walakanci da tozarta ta same shi kenan zai rayu a walakance a tozarce to yana gaya mana cewa wannan aya da aka karanta mana ko wannan sura tana nuna mana cewa yawancin mutane sun gafala ma ba sa gane wannan magana da ake na cewar shi dan adam fa yana cikin asara lokaci dan kana aka bashi ya dage ya muri lokacin sannan kafin lokacin ya wuce an baka awa 24 ne a cikin yini awa 24 zaka yi ko ta awa 24 nan me kake a cikin su malamai suna faɗa mana kullu awa 24 nan sallah guda biyar zaka yi azhar la'asar magariba isha'i asubahi suna sallolin da za ka yi to sallolin nan kowace sallah ba za ta wuce minti goma sha biyu ba daga tsarkinta alolanta zuwa sallan gaba ɗaya ba za ka wuce minti goma sha biyu kai ka gama ko ƙasa da haka ma in kai minti goma sha biyu kai azhar kowa ne zai minti goma sha biyu a sallah ba kowa ba to a ce minti goma sha biyu ne to in minti goma sha biyu ne sha biyu sau biyar minti nawa ne sha biyu sau biyar minti nawa ne minti sittin ko kaga awa ɗaya ne kenan awa ɗaya ne kake bautar Allah a cikin irin ka cikin awa 24 awa 23 gaba ɗaya bautar ne kake ka gani awa 23 duka babu awa ɗaya ne kawai kake kuma wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ya ce bi halicci mutane da aljanu sai da su bauta masa ka zo kai bautar Allah na nawa ɗaya a cikin irin ka ka bar awa 23 sun tafi a haka kawai baka san ma me kai ba yasa kaga alqur'ani yace innal insana lafi kusur lalle dan adam yana cikin asara yana ta asarar lokacin sa ne kawai to saboda ka dage karkana yin na awa ɗayan nan ka samu ka kakkara ya fi awa ɗaya annabi abdurrahman zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jahada ghadiyan fi sabilillah faqad ghada ومن خلف غاديا في اهله بخير فقد غزا متفق عليه انا ابي عبد الرحمن ده بابا عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الله جل في قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي تعالى ياتي له ثبتا gare shi yace man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad gaza wanda ya shirya wa wanda zai fita yaki wajen daukar karmar Allah sai masa shirin ya bashi ya shirya masa kan tafiya yakin ya bashi to faqad gaza shi ma kamar ya je yakin ne ومن كلف غازيا في اهله wanda ya zama shine kalifan wanda ya tafi yaki a cikin iyalansa bi gairin da alheri faqad gaza shi ma yayi yakin kaman ya fita yaki ne mutabakun alaihi ko kai da muslimin sa akan wannan hadisi wannan babin yana mana magana da dama akan taimako taimako wajen biyayya wa Allah da tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ka shirya wa mutum zai fita yaki sai ka shirya masa kayan yakin ka bashi a doki ne da takobi da mashi da duk abin da za a yi da guzuri kace je kawa ne ni ba zan samu ba amma kai ka je kai to kaman kai yakin ne kai ma za a baka lada yin haka wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aki Allah yana cikin taimakon bawa musamman bawa yana cikin taimakon dan uwansa in ka taimake ni kama Allah zai taimake ka to saboda ka in ka shirya wani kayan yaki ka bashi fita to kaman ka je yakin ne mutum ne zai je yaki sai ya ce wani ga iyalai na ka lura da su gida na duk abin da ake bukata ka yi to kaman ka ji yaƙi ne wannan ba irin laran da za a baka wa ana bi sayyid al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'athan ila bani al-hiyan min huzayl fa qala la yanba'i min kulli rajulayn ahaduhuma wal ajru bainahuma rawahu muslim wa ana bi sayyid al-khudri da bi sayyid al-khudri radiyallahu anhu Allah ya shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ya rabbi tala sabata gare shi ba ta ba ta ila bani lahaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika runduna zuwa ga banu lahaya min huzailin daga huzail fa kala sai ce musu la yanbais min kulli min kulli rajulaini kowanne ku su bada mutane mutum biyu a cikin su ahaduhuma ɗayan su kenan wal ajru bainahuma lada kuma yana tsakanin su to wannan hadisi shi ma ana karantar da cewa za a fita yaki ne zani sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mutanen kabilan kowace kabila ta bada mutum daya kowane mutum biyu a cikin kabilan to a samu daya a cikin su za a raba musu ladan su biyu in aka samu mutum daya wakilce ku to za a ba ku lada idan ya zo sai a raba ladan tsakanin ku kuma kowa ba za a rage nasa ba kaga dai taimako kenan in za a aikin alkhairi ya zama kai ya zama an yi da kai karka ce a kai babu halin yi kai koya ne ne shine abin da ake faɗa a وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم قال مسلمون فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة سبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس قال كان مسجدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا annabi ya lafi da tabbata a gare shi ya ga wata wata karabka bin rauha a rauha wani waje ne tsakanin makka da wani waje ne a kusa da madina fa qala sai ce manil qaw su ne ne wannan qalu muslimun sai suka ce musulmai ne fa qalu man anta suka ce waye kai qala rasulullahi ce musulmi manzon Allah ne fa rabba da ilayhi imra'atun sabiyyan sai wata mata ta daga yaro fa qalat sai ta ce ali hadha hajjun shin wannan akwai hajji a gare shi qala na'am wa laki ajr yace eh akwai hajji a gare shi ke kuma kina da lada rawahu muslim imam muslim to wannan hadisi wannan shi ma dai guje wannan hadisi yana karantar da mu cewa idan yaro karami aka dauke shi aka je aikin haji da shi kai da ka taimaka ka kai shi ka nuna masa bautar Allah tun yana karamin sa za a baka lada aikin haji shi da bai balaga ya kai shekarun aikin haji ba ana nuna dai kai kai kai nuni da kyakkyawan aiki ake nufi وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خازن المسلم الامين الذي ينفذ ما امر به فيؤتيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين متفق عليه آه وانا ابي موسى الاشعري daga ابي موسى الاشعري رضي الله عنه Allah ya shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi da rabbi da subata gare shi annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al khazin al muslim me ajiye abu musulmi al'amin amincece mai ajiya musulmi amincece alladhi yunfizu ma umra bihi wanda yake zartar da abu da aka umarce shi da shi fayutihi kamilan muwaffaran sai ya bayar da shi a cike ya cika shi tayyibatan bihi nafsuhu ransa yana da dadi zai dauka ya bayar fa yadwahu ila alladhi umira lahu bihi sai ya bayar da shi zuwa ga wanda aka umarce shi da shi ahadul mutasaddiqain yana cikin ɗaya daga cikin masu ba da sadaka متفق عليه بخاري da muslim sun rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin a wata riwaya alladhi yuta ma umira bihi wanda yake bayar da abin da aka umarce shi da shi wa zabatu mutasaddiqai sannan an rubuta shi da mutasaddiqai ne ɗaya daga cikin masu ba da sadaka bi fatihil kafi ma al kasri nun al tasniyati shine da yin fata wa kafin din da yin kasra wa nunin a bisa mutum biyu kenan wa aqsuhu ala al jam'i yana ce musaddiqina kuma akan jam'i wa kilahuma sahihun dukkan su sun inganta wannan hadisi abin da yake nufi shine wanda aka bashi ajiyan abu amincacce sai ya zartar da shi yadda aka bashi ya bayar da shi a cike ransa yana cikin daɗi ya ɗauka ya bayar to za a rubuta shi a cikin ɗaya daga cikin masu bara sadaka da abin da ake nufi shine kai ne yanzu na an ɗauki dukiya an baka misali shagon wani ne ko gidan wani ne ko dukiyar wani ne a hannunka sai ya aiko wani ya ce ɗauki naira dubu ɗari ka ba wa ne dukiyarsa ce ba ta gaba ne tafi ce shi kenan sai ka tashi sai ka gim sai ka raba biyu ka gimtse ka ɗauko dubu hamsin za shi ya ce ba ka dubu hamsin haka ma ranka ya ɓaci kana ta masa kwana da ƙyar ko dubu ɗari aka jawa shi ka rage kenan ba ka ba shi yadda ake nema ba ko kuma ka bashi daga tashi bashin ranka ya ɓaci ƙarfi yadda za ka yi ka haɗa rai gashi ne alhaji ya ce a baka gashi da kyar za ka ɗauka ka bashi to in kai wannan halin to kaga ka jawo kanka zunubi ke sai rubuta maka zunubi kuma wani matsalar shi ne dukiyar mutane sai ka gaba mai dukiyar ma ya fi damuwa da abu ya turo ma to idan ko misali kayan wani ne a hannunka da ka tashi da ya ce ka bayar sai ka ɗauka ka bayar cikin farin ciki cikin murna kai alhamdulillah alhaji ya taimaki wa ne ka za ki a bashi ka ɗauka ka bashi kana murna kana farin ciki to za a rubuta maka lada irin ladan da aka ba wa lajin irin ladan da aka ba mai kuɗi haka za a baka kai ma kai da ka ɗauka ka baya to wannan shine abin da hadisi yake karantarwa saboda ka taimaki mai dukiyar wajen yin biyayya wa Allah tabaraka wataala ai ya dauka yayi taimako kai kuma abun a hannunka yake sai ka dauka ka bayar to wannan taimakon da kai baka ji kyashi ba baka ji bakin ciki ba baka yi komai ba to za a rubuta maka lada kaman kai ne mai dukiyar kai ka dauka ka bayar sai a saka cikin mutasaddiqin masu bada sadaka kai dai baka bada sadaka ba baka da dukiya amma saboda dukiyar wani tana hannunka kuma in yayi umurni kana bi sai a saka a cikin almutasaddiqina wal mutasaddiqat cikin masu ba da sadaka maza da mata wannan shine karshen wannan babin zamu dakata nan insha Allah abinda makaranta da yaji Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana zakacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ba mu da bana da albarka albarkacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dukkan wata fitina Allah tsare mana albarkacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين